الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya wallafar a sheikh al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na goma a cikin wannan littafi mai albarka wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na goma sha ɗaya. ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala alhadisul hadi ashara hadisi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب وانا حديثي أن أمسوش دقى بابا محمد وانا الكنية سج شيني حسن دان علي دان أبي طالب سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم جيكا نينا مأيكي صلى الله عليه وسلم دان جدان إرسته نانا فاطمة الله تعالى يقال يداد إتا wa raihanatihi sannan kuma abin kanshi ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ma'aiki wata rana ya faɗa ga Hassan da Hussein ya ce huma raihanataya wato waɗannan guda biyun da kuke gani su ne kayan kanshi na su ne abin kanshi na wanda idan na gansu raina yake daɗi nake jin daɗi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa. Alhassan ibn Ali ibn Abi Talib yace hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato na haddato wannan sunna daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama yace da'ama ya ribuka ka bar dukkan abin da yake sanya ka kokonto dukkan abin da kake da tababa a kan shi ka bar shi ila ma la yaribuka zuwa ga aikata abin da baka tababa baka shakka a kan shi duk abin da ya zamanto kana da kwai shakka a kan shi akwai shubaha a wajen ka tattare da wannan abin to ka bar shi ka tafi aikata abin da baka da shakka baka da shubaha cikin halaccinsa wato abin da kake da kwai yaƙini ɗari basa ɗari wannan abin ya halatta ka yi shi duk abin da ya zama to kana da shakka a kan shi ko to ka bar shi mazala ce fa innal kadhiba ribatun fa inna sidqa tumaninatun wa innal kadhiba ribatun gaskiya nutsuwa ce duk abin da gaskiya ne kana da garanti akan tabbas haka din ne to za ga lokacin da zaka aikata shi zaka aikata shi a nutse zuciyarka ba ta ɗarɗar sannan kuma ba ka kan gaba kan baya wajen aikata wannan abu sannan kuma haka na hankalinka baya tashi lokacin da kake aikata wannan abu amma ƙarya to lokacin da mutum zai ƙarya wani lokacin yana so ya shirya zance sai haka ya kallaci damashin kana ji ko abin da zan gaya ma kaza kaza kaza daga ya ji kwan kwan wai to amma yin zancen gaskiya ne ko in gaskiya yake fada ko a cikin duhu ne shi ke zancen shi zai ta in wani ya salama ce bismillah ya ci gaba da mishito kana ji ko abinda nake gaya ma kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba zancen ya canza ya canza akala amma mutumin da yake karya ko in ya ga wani ma zai huce ya ce waye ya huce wannan ya ce wani ne ya ce to to to shikenan in ya je ya ce wani ne ya ce to ai baka ji ba hirar da muke da ku ya ce a wani abu na ku ya ce to alhamdulillah to kaga ai akwai matsala to ita gaskiya nutsuwa ce duk wanda zai zama to yana da kwai gaskiya cikin lamarin shi ko to ba ruwan shi da wade ne a kusan shi wani lokacin mutum yana mu'amalar kasuwa ka je gurin shi zaka sai kaya ya ma kallo sama da ƙasa ya ganka wannan ba gidaje ne ko kuma ɗan birni ne yan ba gidaje ne kalan makar da za a maka ta sha bambam da makar da za a yi wa ɗan birni kayan da za a saida wa ɗan birni jika takwas jika tara a matsayinka na ba gidaje wanda ka bugi kirji tun daga ƙauyenku ka zo ka sayan abu ya saya maka shi sha hudu ko sha biyar ce wannan abin wallahi alhaji mala in ba don ba daga ƙauye ne ka zo ka da ɗan gari ne ba zan saida mashi ba sai sha shida kawai na kallaci wahalar da ka sha a hanyar da sauran suka ce Allah baka albarka yaro na da sauran suka yi ta za mu shi albarka ce amin baba sai ka kare ka damka mishi kuɗi ka zo ka jira kana ca yara an sayo mu ka gashi gashi sai mu abokin mu alakwal ya ce baban shi ya ce jika bakwai aka siyo ya siyo mishi ce a ba irin wannan bane ya ce mu dama kala biyu ne akwai mai kyau din me kuke ce mishi da akwai mai kyau din me kuke ce mishi ya ce baba kwaliti eh eh eh to akwai shi ya ce mun kuma akwai irin wanda shi kuma ba kalite ba ne ce to na san wancan na yaron ba kalite ba ne ashe kai kuma ba kalitan ba ne ma ya baka wanda ake saida shi jika hudu jika biyar ne aka saida maka shi sha uku kuma da sunan na kirkin ne aka saida maka saboda kaya buji kirji ka tafi da kanka to kaga lokacin da zai buge ka sai ya kare maka kallo sama da ƙasa kuma ya ga babu kowa a kusan shi wanda zai tona mishi asiri ya ce to ba da jika sha bakwai ka ce a'a wani kai dai zan ba da jika takwas dai kai ba amma ba shi bane kuka zo siye ko wallahi shi na zo siye tun daga ƙauye can ka zan kwarnaka ya ce ina sako to gaba da ita akwai wata ƙauye nan gaba da ita tahiyar minti ashirin ce a kafa to sai mun zo nan kwarnaka ma muke hawa mota daga can na zo ne kuma yanzu baba kake zancen jika takwas to wannan abun ai ko da kai ne kake saro shi ai ba za ka siye shi ba jika takwas ko a ce inda kake min da to to shikenan goma zan bada ce ba zan can goma bane Alhaji Mala kai magana kawai shikenan har ka kai sha uku ce to an sai da ka shiga kudin kuduntu ka kunce wando ka sa kudi a can ciki ka wando kudi ya ce a baba ya ce a kudi sirran ne ka bude da yan goma goma da sauransu kai tsoho kenan ko ka da muka mashi kuɗi jika ashirin to ga sha hudu ya ce a babu za mu hudu jika sha hudu to a a kai dai ɗauki sha uku ɗauka ka san ma an gama da kai in ɗan birni ya zo shi ya ce wannan nawa ce a ɗa ina zuwa da ɗa a sallan babu da gwanke sai a faɗo kai to haka haka ya yi da wani bulatani bulatani ya kiyaye ya kiwata ragon shi kusan layya ya kai shi kasuwa ya saida shi da ya je kasuwa da ket da fama aka siyi wannan ragon jaka ɗari ko da goma ne aka siye shi ragon a gurin shi da ket da fama dutse hannun riga bulata ne ya ɗan ƙauye ne wajen sha ɗaya ta rana ne ya saida shi jaka ɗari da goma ya saida shi yanzu shi kenan wanda ya siyi wannan rago jaka ɗari da goma dalali ne dama ce mishi wannan ragon na kayan kai wasa in ya kai mure ce ƙasa zai zubewa zai yi ta dai tsorata shi ce wallahi in ka bari ya kai ba lalle ba ne ma a rufa maka ɗari ya ce to to shi kenan a bada ya tafi ya uzurin shi ya kashe wutar gaban shi shi kenan shi dillalin nan yana siyan shi jika ɗari da goma kawai wani siyan shi jika ɗari da talatin ya ƙara mai jika ashirin shi kenan shi bulata ne bai sani bai je shi harkokin shi can marece ya yi wajen karfe biyar da wani abu ya dawo ce to hali yanzu mai ragon nan bai sai da shi bai ce sai wani ya ce mishi eh wallahi ana nan da yanzu ana ciniki ne wata shi ina wata tsare shi yanzu ya ce aka yi mishi jika ɗari biyu da hamsin ya ce nawa ya ce jika ɗari kawai ya zare ta kofi wallahi ca biyar da ba ca ya jika ɗari da goma nan da aka saya bai sai da ba to wallahi aka zige haka ya ganka majidaje ta kirki ko wallahi in kai ka je saidawa narkar da za a maka sai an maka narkar da in ka zo gida ka rasa ma wanda zai maka lallas in ka je ka siyo waya aka maka wata narkar in ka zo gida sai ka rasa wanda zai maka lallas da kowane lokaci in za ka tafi ka tafi da sufar mutum mun gane da kyau ka san kuma ka iya ciniki wani hadisi tirmidhi ya rawaito shi da al'imamun nasa'i al'imamun tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to saboda lokaci ya tafi ba za mu tattauna akan hasanun sahihun ba idan tirmidhi ya ce hasanun sahihun amma saboda ba a guri ɗaya ba ba biyu ba a guri a cikin wannan littafin ya yi takawa irin wannan insha Allahu a wata gabar za mu yi magana akan hasanun sahihun alhadithu thani ashara hadithi na goma sha biyu an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadithi an amso shi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce min husni islamil mar'i ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce yana daga kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'ani shi ya bar duk abin da bai shafe shi ba wato duk abin da ya zamanto bai shafe ka ba yana daga cikin kyawun musulunci naka to kai ma karka tsoma bakinka a ciki duk zancen da ya zamanto ba da kai ake ba kal ka yi kokarin ka kotsa kanka ka ce sai ka ji wannan zancen kai ma ka tofa albarkacin bakinka ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya ya faɗi wannan hadisi amma malamai sun yi saɓani akan ingancinsa jumhurin malaman hadisi suna ganin wannan hadisin bai inganta ba amma dai ma'anar shi ingantacciya ce amma dai bai inganta ba zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ta hanya wanda take kyakkyawa akwai cikin malamai waɗanda suka hassana shi irin su al'imamu tirmidhi to al'imamu tirmidhi cikin malaman hadisi suna daga cikin malaman ɗabaka ta uku wanda ake siffanta su da attasahul mun gane da kyau saboda dama wajen tasirihin hadisi da kuma tadif dinsa mutane kashi uku ne akwai at-tabaqatul ula al-mutashaddiduna ko al-muta'annituna akwai at-tabaqatul thaniya al-mu'tadiluna akwai kuma at-tabaqatul thalitha al-akhira al-mutasahiduna mun gane da kyau to wannan hadisin waɗanda suka hassana shi da yawanci cikin al-mutasahiluna ne amma al-mu'tadiluna ba su hassana wannan hadisin ba kuma wanahika wajen almuta'annituna almuta'annituna irin su ya haibun ma'in ya haibun ma'in yana daga cikinsu wanda gaskiya su suna da saukin raunana hadith suna da saukin jarraha a turawi kuskure ɗaya idan kai zai iya cewa kai ba mutumin kirki ba ne cikin irin waɗannan akwai na na dai sha'afuwa ne ne cikinsu akwai wani dai mai ɗan zafi cikin malaman hadisi wanda ya ce wane ba mutumin kirki ba ne aka ce malam wane ne ba mutumin kirki ba ya ce kwarai kuwa mutumin kirki ba ne ku faɗi da babban murya aka ce mai dalilin da ya sa aka ce ba mutumin kirki ba ya ce wata rana na ganshi yana sukuwa a saman doki ka ji wa dalilin wa gudu ya ganshi yana ta yi akan doki ya ce wani hali je garaje ya kaɗe mutum kamar yanzu kawai ka ga mutum kawai ya banko da gudu a guje a inji ka ce wallahi wani ba mutumin kirki ba ne amma ga magana ka ce to yanzu in wani yaro ya fito da hira hoshi ya zo shi ya kaɗe shi wa ai ganganci ne wannan ka kawo daga nan ka cire mai adala ka cire mai tsika wannan ba mutum ba kirki bane to wala Allah kai kuma in ka tambaye shi kai dan nan mun ga kana gudu da ƙarfi yana kai ka ce ya ce wallahi kwalawa ne na gaji suka sayo ni gaba to ga ka ce ko kai ne watakila fatakulla musu tsatu da iya haka din ne za ka yi wannan hadisi ne kyakkyawa Tirmidhi ya rawaito shi da waninsa haka za kamar haka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni malamai suka ce man ishtaghala bi ma la ya'ni fatahu ma ya'ni duk wanda ya damu da abin da bai shafe shi ba zancen da bai shafe ka ba hirar da bata shafe ka ba aikin da bai shafe ka ba ka je ka kutsa bakinka ka zo ka kutsa kanka to kai kuma abin da ya dame kan da yawa zai barka mun gane da kyau a matsayinka na malami akwai hirar da ta shafe ka ba a kowace hira wacce za ka ce sai ka tsoma bakinka a matsayinka na da'i akwai hirar da ta shafe ka ba kowace hira wacce ka ce sai ka tsoma bakinka sai ka ba da fatawa a kai a matsayinka na ɗalibin ilimi akwai hirar da ta shafe ka ba kowace hira wacce ka ce sai ka tsoma kanka shi za yawanci idan mutum ya kallaci yan facebook din nan wala ka kallaci facebook wani lokacin mutum tun karfe tara zai ta ta facebook ya kai karfe ɗaya ana ta karrama da shi a cikin facebook wallahi za a gani bai ka aya ba bai ka hadisi ba amma gashi nan ko qur'ani bai haddace ba yana fama da qur'ani maimakon inda cikin wannan awoyin nashi ya ware awa biyu ta murajan qur'anin da ya haddace wallahi zai ƙara kwarin hadda an zo shi biya kawai ya yi taɓata wa kanshi lokaci a gurin da ba da ba muhimmanci a irin waɗannan misalolin hadisi na goma sha uku a cikin alhadithu thalitha ashara hadisi na goma sha uku an abi hamzata anas ibn malik radiyallahu anhu an amso shi daga baban hamza shine anas dan malik khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mai hidima ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato anas dan malik ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wasalam hidima tsawon shekara goma lokacin da ma'aiki ya zo madina anas dan malik yana gidan abu talha yana matsayin agola a gidan abu talha mijin mahaifiyarsa a rumai sa'u na na un musulmi kenan ma'aiki ya ce wa abu talha iltamis gulaman min ghilmanikum yakhdumuni ka nemo min yaro cikin yaranku wanda zai dinga yi min hidima shikenan abu talha ya kamo anas dan malik ya ce ya rasula wannan ya dinga yi maka hidima dan yaro ne mai hankali to anas ya ce na zauna a ƙarƙashin ma'aiki ina yi mai hidima tsawon shekara goma amma tun da nake da kunne na bin taɓa bajin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sa ni in yi kaza bin aikata ba kuma zo yake ta mun haɗa bin taɓa aikata wani abu ba wanda ba da umarni na ma'aiki ba kuma ma'aiki ya zo ya rufe na ya yi ta mun haɗa ya ce bin taɓa zama da mutum ba mai daɗin ma'amala mai daɗin sha'ani mai daɗin halaye kamar ma'aiki ce ma'aiki baya duka ya magana kawai magana zai gaya maka ta nasiha a kowane lokaci ma'aiki nasiha ce abin da yake ya juwa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum wato kowane ɗaya daga cikinku baya yin imani imani cikakke hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa ɗan uwanshi musulmi ma yuhibbu li nafsihi irin irin alkhairin da yake so wa kanshi wato imanin kowane ɗaya daga cikin mu baya cika har sai lokacin da ya zamanto zuciyar shi tsakankanin shi da ƴan uwan shi a wanke take in aka ce alkhairi ya samu ɗan uwanka musulmi zaka ji kamar kai ne ka samu wannan alkhairi aka ce ɗan uwanka musulmi ya ci jarrabawa ka ji kamar kai ne ka ci wannan jarrabawa aka ce ɗan uwanka musulmi ya samu karuwa a gidan shi matar shi ta sauka lafiya ka ji wannan daɗin da zai zo maka kamar kai ne matar ka ta aihu saboda yin aka ce aihuwa ta zo da matsala ko wala ana shiga matsala sosai eh musamman ga ita mara ita wanda za ta aihu ga shi mai gidan ga iyayenta ga iyayen shi da sauransu to da aka ce an sauka lafiya ka ji daɗi a ranka ka ce alhamdulillahi kada ka ce kai ba so haka ba kada faɗar haka nan ka ɓata a kanka ne zama to kuma baka so haka nan ba a kanka ta faru duk wani alkhairi da kake so wa kanka ko kana so a ce duk abin da ya shafi mummuna ne kar a kanka a gurin ko to kada ka dinga fatan a kama ɗan uwanka da dumu-dumu da laifi mai girma ce Allah sa wani mana wannan abin da yake wata ra'a ce an kama shi ka dinga mai addu'a Allah ya shirye shi ya fasa ba sai an kama shi ba mutum nawa wanda labari ya zo gare ka cewa wanda sun mafi wannan abokin naka ta'asa amma kuma Allah ta'ala ya shirye su lokaci ɗaya suka daina wannan abu to me yasa ba za ka mai addu'a ba ta Allah ta'ala ya shirye shi ya daina wannan abu sai dai ka dinga mai addu'a Allah ya sa a kama shi kuma in aka kama shi ba wata tsiyar da za ka muri da ita ba wani abin da za ka wuri da shi wallahi in aka kama shigo la'alla ma kai ne za ka cutu da wata ran yana zawa ya baka dala ɗari wata ran yana zawa ya baka jika guda to da aka kama shi kuma ka ce ya yi daidai a yi wanda an kyauta mu to sai ka yi kiskirin wata ran kuma dala ɗari ba ta waɗa muka kuka ce ka ga ranar wani wani duk ranar ladi in yanzu zai huce ta nan dala ɗari yake bani ko jika yanzu dai da yana cikin yanayi mai kyau da nema dala ɗari ta tana cikin ajihuna kaga ka mai addu'a wanda take mummuna mun gane da kyau to amma ya zamanto ma yuhibbu li nafsihi din ya zamanto mai kyau ne akwai wanda zaka ga cikin mutane shi ma yuhibbu li nafsihi din ma ba alkhairi bane irin wani zaka ji a zuciyar shi so yake a ce ya samu yayi modi kullum ya shi da safin shi kawai wannan modi da yake shiga ya ciri femi ta dala 60 so yake ci miliyan 13 to yake ci miliyan talatin to yanzu wannan a ce ya yi wa ɗan shi musulmi fatan shi ma fada irin wannan sana'ar ai bai yi ba mun gane da kyau saboda ba alkhairi ba ne shi ma da yake ciki fatan da za mu yi shi ne Allah ta'ala ya fitar da shi mun gane da kyau yawwara alkhairin da kake so wa kanka duk abin da kasancewa alkhairi ne kana so ka zamanto kaza mutumin kirki to ka yi wa 'yan uwanka musulmi addu'a su masu zamanto mutanen kirki kana so 'ya'yanka Allah ta'ala ya tayar da su akan tarbiyya ta musulunci su haddace alkur'ani su zamanto masu yi wa musulmi da musulunci hidima to haka nan ka yi wa 'ya'yan musulmai wannan addu'a da kada a kullum ka ce kai in dutse jiwa ya tsallace kanka ya fada kan kowa ma kai bata shafe ka ba to wallahi na fada kan wani go kanka ya fado dan in ya fada kan makwabcinka kanka ya fado lokacin da aka ce diyan makwabtanka sun zama to mutanen banza wallahi diyan da kace da diyan ka ko wata ran sai sun fizige su daga karshe ka ce kai la ilaha illallah ba kana ganin dutse ya tsallake kanka ba ya fada kan gidan makwabcinka kuma sai ya dawo gidan naka la'alla kuma alfashar da zai a gidanka sai ya fi gidan makwabcin naka shi yasa a kullum fitina ba a roƙonta ka dinga addu'ar Allah ya lafa ta ka dinga addu'ar Allah ya lafa ta kai da ka tsallake ba wai ƙarfinka bane yasa ka tsallake ta a kariya ce daga Allah to su kuma wanda suke ciki Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala ya tsamar da su Allah ta'ala ya tsamar da su wani hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi sai hadisi na ƙarshe wanda zamu kwana akan shi hadisi na 14 al-hadithur rabi'a ashara hadisi na goma sha hudu a cikin wannan babi a cikin wannan littafi an amso shi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan mas'ud ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la ya hillu damun ri'in musulmin ma'ana la ya hillu ihraqu damin ri'in musulmin baya halatta zubar da jinin mutum musulmi illa bi ihda thalathin face sai da ɗaya daga cikin waɗannan tadodin guda uku amma baya halatta a zubar da jinin musulmi atsayibu zani fateri wanda ya zina idan aka ce atsayib shine man sabaka lahu zawaju wanda ya taba yin aure sawa'an suna tare da matar yanzu ko ba sa tare da ita idan yayi zina wannan hukuncinsa shine a jefe shi shine abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisin ubada ibn samit wanda yana cikin sayo muslim khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabilan as-sayyibu bis-sayyibi wal-bikru bil-bikri as-sayyibu jaldu mi'atin thumma rajmun bil-hijarati wan-nafsu bin-nafsi da kuma ana kashewa rai na musulmi saboda ya kashe musulmi dan uwan shi inda ya zamanto musulmi ya kashe wani bai ji ba bai gani ba kawai saboda ta'addanci to shi ma idan aka kama shi dokar Allah shine a kashe shi mun gane da kyau kutiba alaikum liqisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abd bil abd ila akhir al aya sai kuma na hudu wattariku lidinihi al mufariqu lil jama'a wato da mutumin da ya bar addininsa ya yi murabus ya bar addininsa ya yi ridda almufari ƙulil jama'ati wanda ya rabu da jama'a ta musulmai wannan shi ma idan a kama shi sai a kashe shi wato mutumin da yake ganin cewa addini na musulunci addini ne wanda yake da akwai attakhalluf cikinsa wato kullum a guri ɗaya yake a zaune dinga addinai na wanda sun ci gaba mutum yana samun kuɗi cikin lokaci kankani yana kaza yana kaza daga ƙarshe ce kai shi ma ya fasa addinin na musulunci akwai wani ya ce shi duk lokacin da din satin da ya ɗoka bai yi sallah ba ya fi samun kuɗi din satin da bai yi sallah ba ya fi samun kuɗi satin da yake sallah kuma sai ya zama to kuɗin shi ya ragu ya ce daga ƙarshe kawai sai ya shawara ya ajiye sallar neman kuɗi ne dama ya tafi kawai aje sallar sai bayan ya dawo daga can taburada kuɗi ya taru annan kuma sai a zo a dinga yin sallah a gida to kaga wannan bai dace ba wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك